فماذا فماذا يقول المدخن يوم القيامة إذا سئل عن تلك الأموال التي أنفقها في شراء السغار والشيشة وعن جسمه الذي أحرقه بدخانهما عباد الله يحرم شرب الدخان يحرم شرب الدخان من السغار والشيشة لخمسة علل أولها كونه مضرا للصحة وقد أجمع الأطباء بأن الدخان من المشارب الضارة ضررا كبيرا وذكروا أنه سبب لكثير من الأمراض منها ضيق التنفس وسرطان الفم والبلعوم والرئتين والمعدة والدم وبسبب ويسبب العقم ويعجل بالهرم والشيخوخة حتى الذين يصنعونها حتى الذين يصنعونها يكتبون عليها التدخين ضار جدا بالصحة فهل هو عاقل من بات فعلا يشق لنفسه في الأرض قبرا فأقبح بالصنيع صنيع قوم إذا لم يحسنوا للنفس زجرا قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وشارب الشيشة أو الصغار ملق بنفسه إلى التهلكة وقال أيضا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ثانيها عباد الله كونه إسرافا وتبذيرا للمال وقد نهى سبحانه عن التبذير وحرمه فقال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين والتبذير هو وضع الشيء في غير موضعه ثالثها كونه ذريعة إلى المخدرات فلقد أشارت الدراسات إلى أن 99% من الذين وقعوا أو يتعاطعون المخدرات بدعوا حياتهم بالتدخين من الصغار أو الشيشة لذلك يقول العلماء التدخين بريد المخدرات رابعها كون رائحته الكريهة تؤذي الناس الذين لا يستعملونه وعلى الخصوص في مجامع الناس كالمساجد وغيره بل يؤذي الملائكة المكرمين لقوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ومن قوائد الشريعة العظام ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا ضرر ولا ضرار خامسها كونه تشبيه بالكفار لأنه ثبت تاريخيا أن التدخين عادة مارسها الهنود الحمر في أمريكا قبل أن تكتشف وانتقلت إلى أوروبا مع المكتشفين الأوائل لأمريكا ثم انتشرت في العالم في القرنين السابع السابع والثامن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أسأل الله تعالى أن يعين إخواننا المبتلين بشرب الشيشة والصغار على تركه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عباد الله لقد أثبتت الدراسات أن بسبب التدخين يموت كل عام أكثر من ثمانين ملايين شخص حول العالم وبعضهم يدخن وهو على سرير الموت ومن مات وهو يدخن بعث يوم القيامة وهو يدخن أو من المدخن أو من المدخنين وقال صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه أيها المسلمون وكما يحرم شرب الشيشة والصغار يحرم بيعه أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه وعلى العاباء وعلى العاباء أن يراقبوا أبناءهم فإن كثيرا من الشباب قد وقعوا في ذلك خفية فلا بد أن يدخل الوالد بالليل على أولاده وهم نائمون ويشم رائحة فم ولده فإن وجد الريح فليحاسبه ويبعده عن أصدقاء السوء الذين يأخذون بيده إلى التهلكة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأخيرا عباد الله نوجه الشكر والتقدير إلى الحكومة النيجرية على ما أصدرت من قرار للمنع والحد عن شرب الشيشة في جميع أنحاء البلد فجزى الله لهم عن الأمة الإسلامية النيجرية كل خير ونرجو أن يتعدى ذلك القرار إلى غيرها من المنكرات والفواحش وما سجرما من أقول ياك ألا مرأك كنسركي da ya kaddara mu daga cikin wanda za su ga wannan ranar kuma su halarci sallah ta juma'a Allah ya karba muna ina mana wasiya da jin tsoron Allah madaukakin sarki mutuna da ranar da dukiya ko ɗaya ba za su yi amfani ga kowa ba sai aikin da ya shi zai tseratar da shi ‘yan uwa muna a cikin wani zamani wanda yake abubuwan mamaki ba sa ƙarewa wai za ka samu mutum wanda zai saima kan shi abinda zai cutar da lahiyarsa abinda zai iya kai sa fadawa ma a cikin halaka ya manta da ni'imar da Allah ya masa ta lahiya ya manta da ni'imar da Allah ya masa ta dukiyar da yake sa wajen sayan abinda zai cutar da shi me nake nuhi anan ina nuhin wanda za su sa dukiyarsu a wajen sayan sigari taba ko kuma shisha ya kai dan uwa da kake sa kudinka a wajen a wajen sayan shisha ko sigari ka tuna da cewa ranar tashi alkiyama Allah zai tambayi ka game da lahiyarka da kuma dukiyar da ya baka kenan sai nuna mun da cewa ashe dukiya da lahiya da Allah ya baka da ya baka su ya nuna maka ga inda ya kamata ka sa wannan dukiyar ga inda ya kamata ka sa lahiyarka ashe a duk lokacin da ka sa dukiyarka da lahiyarka ba a inda Allah ya umurce ka ba to tabbas Allah zai tambaye ka sai ka biya sa a hadisi da muka karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyama hatta yus'ala an arba'in babu wanda zai wucewa gaban Allah ranar tashi al-qiyama face sai an tambaye sa daga abubuwa guda hudu daga ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa Allah zai tambaye sa akan dukiyarsa ina ya samo ta kuma a cikin mi ya kashe dukiyar sannan ke cewa wa an jasadihi fi ma abla sannan jikin da Allah ya madaukakin sarki ya masa zai tambaye sa a ina ya sa wannan jikin dukiyar da ya bashi ya sa ta a wajen sayan shisha da taba jikin da Allah ya basa ya kone sa ya halakar da shi a wajen shan shisha da taba ya kai dan uwa da kake shan shisha ko sigari ka shirya amsar da zaka ba Allah maɗaukakin sarki idan ya tambaye ka a wannan ranar ai uwa masu girma babu tantama akan cewa shan taba da shisha haramun ne a musulunci da dalilai guda biyar dalili na farko shine kaunuhu mudirran lisiha kasancewar taba da shisha suna cutar da lafiyar ɗan adam wanda gaba ɗayan likitoci qatibatan bil istithna sun tafi akan cewa shisha da sigari suna cutar da ɗan adam suka zano daga cikin cutawar da taba da shisha suke ma mutum na farko shine suna iya sa masa kansar ta baki ko kuma ta halshe ko kuma ta makoshi ko kuma kansar ta kumon ma'ana me yake da suna gilbe na mutum ya lalace bayan wannan kuma yana sababa ma mutum rishin aihuwa ko ya sababa maka rishin aihuwa ko ya sababa maka abdu'ful jinsi ma'ana kaman ya kasance samun aihuwa yana maka wahala domin shi hayakin da kake sha yana kone maka maniyin da ta hanyar shine Allah yake halittar diya Allah yake halittar a'a to a lokacin da kake shan shisha ko sigari yana taimaka a wajen kone wannan wannan maniyin nawa ne zaka ga suna neman aihuwa sun rasa kuma idan aka bincika wataran sai kasance dalilin menene dalilin wannan shaye-shayen da suke yi sannan kuma yana ɗaya daga cikin cutawar da shisha ko sigari suke ma mutum shine suna lalata mishi hwata in ba su lalata mishi hwata ba to za su iya saurin sa ya kasance ya yi saurin tsuha wanda za ka ga mashayin taba dandanan ya rukuce dandanan ya tsuha idan ka kwatanta sa da wanda baya shan sha ba taba za ka ga wannan huri ne dalilin shan taba da yake za ka ga ya koma baki wannan duka alama ce ko ba a gaya maka da cewa tana cutarwa ba kai kanka zaka ba kanka amsa kai abin ma mamaki shine hatta hatta su masu yin sigarin sun rubuta akan cewa idan ka sha zaka mi zaka kamu da cutar kansa a rubuce ke fime provoke menene abin da suka rubuta can gaba kowa ya san wannan ko to wannan shine kenan shine wani malami yake wake yake cewa fa hal huwa aqilun man bata fi'lan yashqu li nafsihi fil qar fil ardi qabra yace wurin haishin yana da hankali shi wanda zai zo yana gina ramin da ciki zai hwadawa ma'ana har yana da hankali wanda zai sema kansa abin da zai cutar da shi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jeho kanku a cikin halaka tabbas ku wanda yake shan shisha ko sigari yana jeho kansa a cikin mi a cikin halaka a wata ayar ma Allah yake cewa wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima kada ku yi kashe kawunan ku domin in ku ba ku tausan kanku to shi Allah yana tausan ku domin shi yayi ku ku ji abin mamaki Allah ya ce kada ku kashe kanku in ku ba ku tausan kanku to shi yana mi to shi yana tausan ku ku ji yadda Allah yake son mu abu na biyu wanda dalilinsa shisha da sigaru suke halatta shine kaunuhu israfan wa tabdhiran lil mal sanya kuɗi ne da dukiya a hanyar da bata dace ma'ana almubazzaranci ne Allah subhanahu wataala yake cewa la tubazzir tabzira kada kai almubazzaranci innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin su wanda suke almubazzaranci to abokan shaidan ne wanda yake almubazzaranci me ake cewa almubazzaranci shine sanya dukiya ba a cikin abin da za ta amfani mutum ba amfani na duniya ko na lahira abu na uku shine kaunuhu dhari'atan ila al-mukhaddirat shan shisha da sigari kowa ce ta kai ga shaye-shaye kowa ce ta kai ga shan kayan maye da abin da ya kama da haka bincike ya nuna akan cewa ɗari ba ɗai cikin ɗari tasa'in da tara cikin ɗari na wanda suke shaye-shaye sun fara ne ta hanyar taba da shisha daga nan ake zarcewa shi yasa malamai suke cewa suke cewa a at-tadkhinu baridul mukhaddirat ma'ana shi shan taba ko shisha kamar wani rezo ne da yake kaftan mutum zuwa ga kai ga shaye-shaye ma'ana daga mi daga wannan ake fara fara kai ga kai ga mi shan kayan maye na gaba na hudu shine kaunu ra'ihatuhul kariha tu'dhin nas daga cikin abin da yasa shan taba da shisha ya ya haramta shine kasancewar warin su hayakin da suke mai sha yake busawa yana cutar da mutane mutanen da suke a kusa gare sa yana cutar da su musamman ma idan ya kasance su ba sa sha idan suka sheƙa su ma za su cutu to duk abin da ya jawo musu dalilinka kai ba ma mutane ba idan ya kasance wai kai a aka ce tun da an ce yana cutar da mutane bari in ɓoye to sai banza Allah ya ce mana innal mala'ikata tata'adha mimma yata'adha minhu banu adam mala'iku suna cutuwa da abin da yake cuta 'yan adam duk abin da in kai yana cutar da mutum to su mala'ikun kai sai yana cutar da su idan ya kasance warin taba yana cutar da mutane to mala'iku ma yana cutar da su shi ya sama kiyasan alfum malamai suke cewa baya halatta wanda ya sha taba da warin taban nan ya zo a cikin mutane ya yi sallah musamman in ya kasance mi yana magana domin in ya buɗe baki dole sai mi kai sheda in yi ma sai kashi wari shi ya sami shi ya sami aka hana na gaba shine kaunuhu tashbihun bil kufar shi shan shisha ko sigari kama ne da kahurai domin ya tabbata a tarihi akan cewa farkon wanda suka fara busa sigari su ne mutanen amurka su suka fara wannan busa tabar sigari bayan da suka bu suka fara wannan lokacin da european suka je suka yi iktishaf ma'ana suka binciko amurka a wannan lokacin su ma suka samu mai suka ga wannan sigarin ya birge su ma suka fara sha ma'ana da suka fara wanda suka koyi suka fara koyi da su su ne su ne european mutanen europe bayan mutanen europe ne sai aka tawasu a wajen kasashen india a wajen kasashen shinuwa har ta zo a nan bala'i a nan afirka a afirka kuma dalilin shigowar ta shine dalilin shigowar turawa a can da ba a san taba ba irin wannan shigowar turawa aka san wannan tabar da ake busawa domin a hausa in ka tambaya babu wanda zai gaya maka mai sunan taba da hausa duk abin da ko kashi a cikin yaran ka baya da suna to asali ba a san shi ba da bayan aka san shi wa zai gaya maka sunan shisha da hausa wa zai gaya maka sunan taba da hausa don me yasa don saboda asali babu ta ashe sai nuna cewa wai shan shisha a ɗabi'unmu ma ko ba a ma danganta da addini ba ya saba ma al'adodinmu na hausawa da zabarmawa da abin da ya kama da mutanen afirka to uwa uba ma ya saba ma addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya koyi da wasu mutane to yana daga cikin su wanda ya ko wanda ya shata baki nan yana koyi da wane ne yana koyi da arna yana koyi da kafirai Allah ya kare mu yan uwa masu girma bincike ya tabbatar da cewa a duk shekara kusan mutum miliyan takwas suke mutuwa ta dalilin shan taba ta dalilin shan taba da shisha idan aka ce taba ana nuna duk wani abu wanda mutum yake sha wanda hayakinsa zai shiga a cikin jikinsa mutum miliyan takwas suke mutuwa a kowace shekara a duniya kai abin mamaki daga cikinsu akwai wanda suna akan gadon mutuwa suna busa taba suna cikin busa tabar mala'ika mutuwa zai ɗauke su kai ku wanda ka san ya mutu da karan taba a baki ya yi su'ul khatima mai ake ce masu su'ul khatima shine mummunan ƙarshe mafi yawan wanda suka mutu kamin su mutu taban nan sai sun amayake ta ma'ana hayakin nan na huhunsu da ya narke sai sun amayake shi kamin su mutu da yawa za ka gani suna hama da ciwon makarkata duka wannan yana iya sha wannan ya zo a cikin akwalikin al'imam ibn kathir a ƙarƙashin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man asha ala shay'in mata alaihi wa man mata ala shay'in bu'itha alayhi duk wanda ya rayu akan yin wani abu to akan sa zai mutu kuma duk wanda ya mutu akan wani abu akan sa za a tayar da shi ma'ana duk wanda ya mutu yana shan taba za a tayar da shi tare da wannan amurkawan wanda su suka mi su suka fara wannan fitinar shan taba anan ne nake ƙara faɗakar da mu akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه wanzu Allah yake cewa idan Allah ya haramta cin abu to yana haramta saida shi kamar yadda yake haramun ne shan taba to haramun ne sayar da ita domin in ka sayar kamar ka taimaka ne a wajen me a wajen asha kuma anan nake kara faɗakar da iyayen iya akan cewa kusan da cewa wannan fitinar ta shan shisha da taba ta zamanto ruwan dare ga duniya a tsakanin matasa kuma mafi yawanci suna yi da ɓoye kamin a kai ga sani shi yasa anan malaman tarbiyya suke ba da shawarar ka rika sunsunar bakin ɗanka in kana tsoron ya yi shakka ya gane da kana so ka gane ne ka bari in yayi kwana a cikin dare ka zo ka sunsuna bakinsa za ka iya ka gane da wannan domin duk abin da za ka sha ita taba in dai an shata sai an ji kamshinta sai an ji warinta in ba an ɗau dogon lokaci ba a rika sun na bakinsu idan ya kasance kana tsoron ka tambaya ko kuma idan ya kasance kana shakka ko kuma idan ka tambaya ba a gaya maka gaskiya ba domin mu amana ce Allah zai tambaye mu akan wannan amanar Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku wanda kai imani ku tsiratar da kawunanku da iyalinku wata irin wuta ku je a nan abin mamaki Allah bai ce ba kai ka tseratar da kanka daga wuta kai kaɗai a'a hatta ɗanka kai ƙoƙarin tsamar da shi daga wuta domin shi hankalin shi bai kawo ba bai san ciwon kansa ba to kai ka sanar da shi ciwon kansa shi sa wani malami yake cewa idan ya kasance kai zunubin ka bai kai ka a wuta ba to laihin ɗanka zai iya kai ka a wuta idan kana kallo baka tsawatar ba baka tarbiyyantar da shi ba akan tarbiyya wata dace amma in kayi cin ƙarhinka to wannan kuma shikenan Allah ya san la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kai daidai mi kai daidai abin da yake akan ka ba za mu karkare ba face mun mika godiya da jijina zuwa ga shugabanninmu na wannan lokacin da ajiya zuwa shekaran jiya suka huddo da doka ta haramta shan shisha a cikin Nijar gaba ɗayanta daga zandar aka faru hatta abin yanzu ya zama ko ina duka an hana a garin zandar da tawa deja sun fara sun fara operation kin sun fara mi sun fara bi suna amsa wannan da inda ake saida da abin da ya kama da haka muna fatan su ma sauran jihohin su yi koyi da su kuma muna fatan wannan hanin da aka yi na shan shisha kada ya takaita ga shisha ya je ga zuwa sauran sabon Allah da suke jawo lalacewar al'umma na zinace zinace da badala da abin da ya kama da haka kuma muna ƙara nuna musu da cewa ko an hana matasa idan ba a hana 'yan kasuwan da suke shigowa da shisha ba to kamar ana sakiya ne kai na ƙaba kinan dole su ma 'yan kasuwar da suke shigowa da shishar sai an hana su kuma su ma 'yan kasuwar su ji tsoron allah duk dukiyar da ka samu ta hanyar sai da shisha wallahi haram kake ci domin ba halal ba ne allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da mu ci halal mu nemi halal muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da dukkan matasan da suka suka fada a cikin wannan fitinar tashan shisha muna fatan Allah ya sa su san ciwon kansu Allah ya shiryar da mu gaba ɗaya ya datar da mu da kyaukyawan ƙarshe اللهم اهد شبابنا على صراطك المستقيم اللهم اهد شبابنا على صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اهد أمراءنا اللهم اهدهم على صراطك المستقيم اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم إنا نعوذ بك من شر أعدائنا اللهم عليك بأعداء نيجر اللهم عليك بأعداء نيجر اللهم عليك بأعداء نيجر اللهم أنزل الأمن في دولتنا وفي سائر دول المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله